ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba muna cikin gazwatul ahzab yakin ahzab mun kuma tsaya shafi na ɗari da tamanin da ɗaya sai dai gaba da malin ke cewa yahudu bani quraiba wal munafiquna fi hadha al-ghazwa ko fi hadhihi al-ghazwa amma hadha na gasunta fi hadhihi al-ghazwa wato yahudawan bani quraiba da munafikai fi hadhihi al-ghazwa a wannan yakin ne ɗabi'un su ya yanayin su ya kasance malin ce amma bani quraiba su ka bani quraiba qawm ida qaba'il al-yahud suna ɗaya daga cikin kabilun Yahudawa fil Madinata a cikin Madina. Wa min ashaddihim ba'atan kuma suna daga mafiya tsananin su wajen cutarwa. Wa adawatan da kuma adawa. Gaba kenan. Wa kada aqada ma'ahum Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mu'ahadatan. Hakika Annabi alaihi salatu wa salam ya kulla yarjejeniya tare da su. kama fa'ala ma ikhwanihim bani kainuka kamar yadda wato aikata haka ta da yan uwansu bani kainuka wa bani nazir da bani nazir in ba manta ba da ba wato yahudawa kashi uku suka kasa a cikin madina bani nazir bani kainuka ba da bani quraiba kuma kusan kowace gaba ɗaya daga cikin su mun ji irin yadda annabi yake yarjejeniya da su suna kuma sabawa to shine ma ne ke wa kar salafa alhadithu anhu su ko zan tsika sun gabata akan su don a yakin uhudu mun ji bangarorin su na waɗannan yahudawa wa kar kana ta hadhihi almuahada ita ko wannan yarjejeniyar da aka kulla da su ta kafi tana hukunta cewa an ya kuna banu qurayza juz'an min al-jaysh al-mudafi'a 'an al-madina ta kafi tana hukunta cewa an ya kuna banu qurayza lallai banu qurayza kasance juz'an wani yanki ne min aljai ta daga rinduna almudadi a anil madina masu ba da kariya ga madina shine yarjejeniyar da aka yi cewa ba sai sai sun shiga musulunci ba amma duk wanda ya zo zai kawo garin hali to za su ba da kariya wannan yarjejeniya aka yi da su walakin na gajira sai dai yaudara wani khiyana da ha'inci da cin amana la tufarika rikabahu ba za ta bar wuya ya zuba tun amana da yaudara ba zai taɓa bar wuya ya zuba ita har a yanzu idan suna faɗa propaganda a rediyo ko a media ka yarda to baka fahimci qur'ani ba domin ka karanta a qur'ani daidai surata ali imran bakara da wasu surorin da Allah ya ta bayani akan wato yahudawa da ma'ida ka fahimci ta da kyau don Allah ya ba za ka yi da maganar bai gude ba sannan kuma mutum ya karanta gazuwa ya koki da annabi alaihi salatu wassalam ya yi ya rika jin yaudara musamman a yakokin ka dauki yakin badar ba ka da matsala da yahudawa amma yakin uhudu da azab ba yadda za a ka fita daga makircin domin da su aka buga yahudu da kuma wato musulmi tsakanin azab da uhud to shine ma ne yake cewa la tufari ko riqaba yaudara da tun amana da ha'inci ba zai taɓa barin wuyayensu ba wani karkana li huyayyi bin aqtab hakika wato huyayyi dan aqtab ya kasance min azmin zuwa mari bani nazir yana cikin jagorori azza'in muka ce shine mufradi zuwa ba kuma su ne wato shine jami'i yana cikin jagorori wato na bani nazir ya kasance kana wato li'uyayi bin asab dauru shine maqulun bihi din akwai da jago wato wani karka da li'uyayi bin li'uyayi bin asab daurun kabirun uyayi dan asab yana da wani wato fage babba da yake ko kuma ka ce yana da wata rawa babba da yake takawa sai na kabi bani kuraiza wajen warware wato bani kuraiza mu'ahada wajen warware alkawari da yarjejeniyar na bani kuraiza wannan mun faɗi dawa san min zuwa mani bani nazir yana cikin manya-manyan bani nazir mun fassara kama kana lahu dauru kamar yadda ya kasance yana da wato yana da fage kuma yana taka rawa fi tajmi'il ahzab wajen tattara rundunonin ai mun biya satin da ya gabata cewa wayannan rundunonin tattaro su aka yi kungiya kungiya leta invitation leta aka rika tura musu domin su zo a hadu a taro annabi taron dangi shine ahzab din ai yakin taron dangi in kaga dama sai ka fassara shi haka yakin taron dangi da ake so a yi wa annabi alaihi salatu wasalam ko ka ce yakin gwalalo kamar yadda mun biya tun a farko to shine mala yake cewa mala yake in okay to sai sai yake cewa kama kana lahu darun fi tajni'il azab fa qad jaa ila ka'b bin asad ya je gurin ka'b bin asad al-qurazi ya je gurin da yake za'imu bani quraiza shi ma jagora ne a cikin yahudawan bani quraiza falamma sami'a bihi aglaka babu hisnihi dunahu shi wannan kabu ibn asad yana jin zuwan uyayyu bin aqtab yana jin zuwan sa kawai sai sa aka rufe makofa ba ma ya san ganin sa yace da Allah a rufe makofa eh kofar katangar da take ta sa sai sa aka rufe madunahu dan ya zanto ba ma ya ganin sa wa bayan ya fita da wuya ke bude ba dan uwansa ne ba bai yahudi kuma wanda ba musulmi ba fa da dawo liyaftah lahu zai rika kiran sa yana ya kai ka'ab yana kwalla mai kira liyaftah lahu dan ya bude mar fa qala lahu sai yace dishi ya uyay ya kai uyayyu innaka mru'un mash'um eh kai mutum ne hasabibi ya ga mar haka kai hasabibin mutum ne zaka ji ko a wajen mutane na cewa wani shi'umi ne a tsabibi kenan eh to zai ce kai ba tabiyu mutum ne wa in ya hatu muhammadan ni kuma na yi alkawari da muhammad falattu bi na kai ma baini wa bainahu ba kuma zan warware alkawarin da yake tsakani na da shi ba wa lam ara fihi illa wa ba'an wa sidqa ba abin da nake gani ba dai in cika da kuma gaskiya ko kuma wa lam ara fihi ba na ganin komai da gare shi shi annabi alaihi salatu wassalam illa wa ba in ba cika alkawari ba wa sirikan da gaskiya wannan fasara ta biyu ta babu wata ba ma zalabi huyayyu huyayyu bai kushe bai yana wajen shi wato kafin asad hatta fata da hu yana ce a sai bai buke mako ba fa kala da hu huyayyu sai huyayyu ya ce da yi wai haka ya ka kai tanka kai tanka ya kai ka ji duka bi aizi dahab na zo ma da ɗaukaka da girman zamani na zo maka da ita wa bi bahrin tsamin da kuma wato wani katon kogi mai kwarara wannan algunya ta yin magana ne yana nuna maka kamar ya zo wata da wata babban nasara shine bi bahrin tsamin a larabcin suka ce mutum zai tuka bi bahrin tsamin kamar na zo ma da nasara wani al'awari ne ban kare wanda za a yi tafsirin a ciki shine abin da yake so ya faɗa kana da yake ma za ka to ne wannan kuwa isa da ce muku magana ce din kulalliya ka da ya san me ai bai tambaye shi ba na zo ma mutum ya zo ya ce na zo ma da al'amari mai ban girma mai ban kani ai za ka tambaye shi me da cewa ya na zo ma da naira goma kaga ya bayyana ma amma sai ka ki a dunkule wani al'amari mai ban kani kale yace ma za ka kale yace di tuka bi quraish na zo ma da quraishawa ala qadatiha da kwamandodinsu wa sadatiha da kuma shugabanninsu wa katafan na zoma da kabilar banu katafan ala sadatiha zuma da jagororinsu kwamandodinsu wa sadatiha da shugabanninsu kada aka duni sun ma alkawari wa a duni sun yarjejeniya da ni ala Allah yarji'u akan cewa ba za su koma ba hatta na ta'affila muhammadin har sai mun tumbuke har sai mun tumbuke shi ne na ta'affila mun yi wannan kalma guda ɗaya a baya hatta na ta'tila Muhammadan wa man ma'ahu sai mun tuffike alai Muhammad da wanda suke tare da shi kana lahu ka'ab sai ka'ab ya ce dashi jitani wallahi bi zalli dahar yace wallahi ka zo min da makaskancin zamani kun ga sai ya ce mafi izzi da sai mai mata martani to ai ba wani izzi da an da ka zo min da yi wa bi jihadin kana haraka ma abu kuma ka zo min da girgizar da gaba ɗaya ruwan sa ya zube kun ga sai ya ce mar bi ba'din tsani ko da ruwa katin kogi mai kwaranya sai ce masa a ka zo min da girgije ne wanda ba ruwa a cikin sa ban ku shine jihad shine ayi tahabul la ma a fihi girgizar da babu ruwa a cikin sa kada haraka ma abu wanda ruwansa ya kwaranye gaba ɗaya ya ra'adu yana tabe ne ya ra'adu tsawa wa ya buruku sannan yana tabe walƙiya lakin laisa fi shay ba komai a cikin sa ka ji wata magana ba ji wato yana ta tsawa da ruwa da walƙiya amma ba ruwa a ciki ban kone ruhun ma ne ya gaya masa haka wai haka ya koyi kai tanka ya kai wuyari ya rama duk abin da ya gaya wa sai da ya mayar ma ba da ani yace ka kyale ni wa ma ana alaihi akan abin da nake akai kawai fa inni lam ara fihi illa wa fa'an wa sidika in ba na ganin komai malai na ga yanku suna fasara biyu sai suna dangana zuwa gare shi lam ara fihi ba na ganin komai akan sa illa wa fa'an fa in cika abin da muka yi wa sidika su gaskata wasu kuma su kamar da kabirin zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam lam arabi ba na ganin komai ga annabi alaihi salatu wasalam illa wa fa fati shi mai cika alkawari ne ba su rikan da gaskiyar magana ta fi dangana zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam ta fi dacewa domin shi bai bai hude ba ka tabbatar da wannan a kansa duk ko gaskiyarsa sai in ya musulunta wai haka ya huyai oje ba ma zalabi huyai huyai bai kuce a tare da shi ba ta na kasa al'ada ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda shi zai baka lallai shi ya kucin dan da ka fassara ta da annabi tun daga shi daga baya ya warware alkawari yace hatta na qad al'ada ma'a rasulillah ya dake yana nan cewa gare shi har sai da ya warware alkawarin annabi alaihi salatu wassalam falamma sami'a bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya ji wannan labarin arsala sa'ad bin mu'az sai aika masa sa'ad bin mu'az wa sa'ad bin ubada da sa'ad bin ubada سيد الأوس والخزرج shugabannin Aus da Khazraj wanda shi Sa'ad bin Mu'az shine shugaban Aus Sa'ad bin Ubada kuma shugaban Khazraj wannan shi ma ana rikewa saboda akwai abubuwa da dama ko Qur'ani kake biyawa zaka dara maganar muhajirun da ansar wasu wuraren ku zaka ji wata rigima ta bara a cikin ansar ne da a cikin ansar din ma tsakanin Aus ne da Khazraj wani lokacin za a cewa shugaban Aus ne kawai Sa'ad wasu masu littattafan sai suke sa'adu don baka rike wane ne shugaban hausa ba sai a rike taka ta tsere mu'az shi ne shugaban hausa ta tsere ubada kuma shugaban kazirai to sai annabi ya tura masa su ya ta'akkada min zalik don su je su karfafa wannan yarjejeniyar da alkawari da aka yi fa akhbara suna zuwa su ba shi labari bi zalika da haka ta'ridan dan su bujuro masa kawai li Allah ya alama al-muslimuna su je su fitiro masa kai tsaye ba da ba tsammani su je masa Allah ya alama almuslimuna dan kar musulmai su san wa hum fi muwajahatil adu dan kar su san abin da ake ciki domin suna can suna bi single combat tsakanin su da abokan gaba haka idan wanda kai da ka fito yaki idan ka ji wannan labarin ai kana za a tage ma gwiwa ko to shi ne annabi yace ba a su zani sai tura sa'ad bin ma'az da sa'ad bin ubada kada wanda suke fagen yaƙi da karu su san me ake ciki shine dan ka sani wa kada zalika musibatun azima malai ce wannan ba musiba ce babba alal musulmi na ga musulmai domin ga abin da suka sani akwai yarjejeniya kaga sun gama sakar jiki kun daure kun kulle yarjejeniya da mutanen gadi-gadi cewa ba su ba ku ba za su kula ku ba kun tinkari mutanen nan da suke tukuntawa haka kun fuskanci yamma kawai kai tsaye to kawai daga baya a zo a gaya muku cewa ai nan sun warware alkawari kaga hankalin ku zai rabu biyu sai ku rasa ina za ku fuskanta to yasa annabi ya ce a je a gaya mu a su wayannan da ku kada wayannan su sani domin suka sani hankalin su zai rabu gida biyu za a kuma maka halin da ake ciki na tsoro to sai aka sanar da su haka to shine wa kana zalik iz futihat alaihim jabhatun min wara'ihim eh yayin da aka bude musu wato wani sa'i daga bayansu kamar yadda na ba da misali yanzu ana cewa wani abu ya faru a bayan su wallahi hankalin su zai rabu gida ba zai ba ma gida ɗari sai ya kasu fakar kana diyaruhum fil awali kun ji ba domin gidajen su suna sama junubu sharqil madina eh a wato a a dama ko ka ce a kudu maso gabas din madina idan mutum na ba ku misali satin da ya gabata idan mutum ya ɗauko tafiyar rahman mubarak kuri a littafin sa al-rahiq al-maktub zai ga yayi zani ya zana zai ga zai ga ma nan shine bangaren kudu maso gabas na south east na bangaren madina nan shine north east nan shine kaza duk sai ya nuna ma za ka ya zana haka sai ya nuna har gurin da dakaru suka tsaya ya nuna ya ba da alama da gurin da kuma wato suke wato tunkarar kafirai da kuma gurin da su wa'annan kabilun suke wanda aka yarjejeniya da su in ka gani za ka ga abubuwan sun fito a fili wa amma munafiqun su kan munafikai fa hum biqana al yahud biqana shine wanda yake bata ciki aka malaman tsoro ke cewa shine kamar a ce buzan friend kenan ba close friend ba close friend ba ma a buzan buzan shine wanda kana iya gaya ba komai naka ka ga wata kaddiki a kansa close friend ko wata ran za ga kwana biyu uku ne wata ran zai ga katan da wani to saboda haka sai na to ba ta fike shi ne bidana shi da annabi yace idan Allah ya so shugaba da alkhairi sai ya baki bidana saliha bidana wato shugabanni abokai kai ma special advisor saliha waɗanda suke kyawawa masu kyawawan ɗabi'u to bidana ta yahud su wannan munafukan su ne masu zuwa su sirri da yahudawa wasu na'aihim kuma su ne masu yi musu kulle-kulle faƙar na shaɗu fi takzilin nas suna samun nishadi fi takzilin nas wajen dankwabar da sahabbai shine takzil wai ja ila kazibi bainahum da ya ta ƙarya a tsakanin sahabbai wa aktaru ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma suka yawaita wa annabi alaihi salatu wa salam me suka yawaita masa ilati zari wajen ba da hanzari والاتئذان da neman izini wata talluli da zamewa idan za a yi wani taro na alkhairi inda za ka rikawa da hanzari kullum to za ka sa mutane wani abu a zuciyar su ɗauka cewa in ya kuwa wani bai ba ba wani abu a zuciyarsa ko ana cikin yi taro ne ba da za a yadda za a kawo gyara a loko ko a unguwa wasu sun damu mutane ana so kullum sai ka ba da uzuri ko da an zo an fara magana ne ka miƙe yace da Allah ina da uzuri ka tashi ka tafi to zaka samu mutane wani abu a zuciyar ta rika zargin ko dai baka goyon bayan gyaran da za a yi to su aikin munafikai kullum ko kuma ana cikin yi kawai ka zame wanda ana buƙatar ka a gurin kawai a ka zame a ji kayi tasalluli da Allah yake cewa ya tasallalu da minkum liwada shine mutum ya zame ya gudu inda rikili ba a sani ba to saboda haka suna yawan yin wannan ko su ba da hanzari ko kuma mutum ya zame ya gudu ba a sani ba fakana ta hajjin gazuwa ko gazuwa to wayannan yakokin kuwa sun kasance tamhisan tankaɗe ne da rairaya wabtila'un da jarrabawa azhara Allahu haula'i munafiqin Allah ya bayyana ya bayyana wa'annan munafikan ala haqiqatihim a zakiru fi tadrusu hotansu na gaskiya wa kashfi sariratihim kuma Allah ya fito da abin da suka koyi a fili shine yayi wa al-kashfu kenan an yayi shi za ma na so Ahmad bin Abdullah bai ce kashfu shuhat warware da yayi abubuwan da suka shiga ma duhu to wa kashfi sariratihim da yayi abin da suka koyi a zukatan su kana tabaraka wa ta'ala gashi nan Allah ya faɗa wa idh yaqulu al-munafiqun ka tuna lokacin da munafikai suke cewa wallafi na fi qulubihim marad da waɗanda akwai rashin lafiya a zukatansu ne suke cewa ma wa'adana Allah wa rasulu wai ba abinda Allah da wannan da suka yi mana alƙawari ko kuma ka ce abinda Allah da wannan da suka yi mana alƙawari ba komai bane illa gururan ba ce rudi a a gefe guda kuma musulmai ne suke cewa ko walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu yake ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu su ce sai Allah da wannan da gaskiya suka faɗa ga abin da Allah da wanzu suke mana alkawari kuma gaskiya ne wa ma zadahum wannan bai kara musu komai wa illa imanin wa taslima fa sai imani da mika wuya amma su kuma wannan illa gurura fa sai rudi gururan bai rudi da ƙara shiga dawa wa yi ƙara ta'ifatin minhu a cikin lokacin da wasu tawaga wasu jama'a daga cikin su suka ce ya ala yasriba ya ku mutanen yasrib shine madina tsohon sunan ta kenan a da wanda a cikin ataura ibnu kasir yace a ataura sai da aka kawo sunayen suka ce a ataura sunan madina guda goma sha ɗaya irin su ɗaiba su ƙaba su mahbuba sai wa'annan sunayen duka in ka karanta ibn kasir za ga ya kawo su cewa sunan ta sha ɗaya to sai yake cewa ya ala yasriba ya ku mutanen madina wasu tawaga ne daga cikin suke faɗa haka la mu kama da ku ai ba ku da gurin tsayawa a nan farji ku ko ku koma wa yasta'binu fariqum minhum an-nabiyya wasu tawaga daga cikin kuma suna neman hanzari gurin annabi alaihi salatu wassalam yaquluna suna cewa inna buyuta na aura gidanmu ba kowa kabbara yi su shiga mana gida kada kaza kada kaza wai ka ji hanzarin da suke bara wai sun baro gidajen su ba kowa a gidajen da Allah ya kyale su suke wa ma hiya bi aura Allah ya kyale hali gidajen nasu ba a ba wai ba kowa bane ba al'aura bane ba akwai mutane akwai wanda aka bari jira in yuriduna ai ma yuriduna illa jirara ba abin da suke nufi ba sai su gudu kawai so suke su gudu walau dukhilat alaihim min aqdariha da za a shigo musu ko ta sasannin madina thumma su'ila fitna sana a tambaye su alfitna shine anan malamai sun ce alfitna an yanzu alqur'ani dama bi ma'ana shirk su zo ki join su musharaka a cikin shirka la'atawha wallahi da sun ji ko da za a shigo wannan kafiran su shigo su ce ku zo ku yi musharaka da mu za su je mana da ba ya uwansu ne ai kawai a zahiri ne suke nuna musulmi ne su amma ƙarya suke za ta haka munafiku na qalu na shahadu innaka la rasulullah to saboda haka wa ma talabbasu biha ba kuma za su iya tabbata a gurin ba su dade illa ya jiran ba ke lokaci kaɗan za su ɗan tsaya ne kawai zururu sai su gudu wani karkanu ahadullah min kawai ah Allah ya ce ai da can sun yi wa Allah alkawari min kabri da can la yuwalluna al-adbar cewa ba za su gudu ba ba za su juya baya ba wa kana adullahi mas'ula Allah ya ce to alkawarin da nayi muku ba abin tambaya ne zan tambaye ki innal ahda kana mas'ula lalle Allah zai tambaye alkawarin nan sun yi wa Allah alkawari ko ba su cika ba kiza rashin cika alkawari yana daga cikin subobin munafikai mali jihadi suratul yahud wannan ita ce hoto shine hoton Yahudawa wal munafiqin da munafikai fi kulli zamanin wa makan a kowanne zamani da guri walakin al-aqibata kama qala ta'ala sai dai kikkiawan karshe kuwa kamar yadda Allah ya faɗa yana ga mu'minai wa in tasbiru a surata al-imran Allah ya ce in kuka yi hakuri wa tattaku ka ji tsoron Allah la yadurukum kaidum shay'a kaidun ku bane cutar da su kaidun su bane cutar da ku da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhita lallai ana maɗaukakin sarki mai kewaye duk abin da suke aikatawa ne. Sai ma da ya ce, Asila, man illadi la'iba dauran, kabiran fi na kabi bani Quraiza al-mu'ahada, wai wane ne ya taka rawa babba wajen warware wato alkawarin da aka yi da banu Quraiza shine wanda muka biya yanzu. Ma daurul munafiki na fiye hasil gazuwa, wace irin rawa munafikai suka taka a wannan yakin. من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للتأكد من خبر نقض المعاهدة سوى النبي أيكا لأن تجيس كر فبا واتو labarin nan da ake bayarwa na warware wato alkawarin da aka yi su ne shugabannin ausu da kazirat ko wannan yanzu muka biya kuma ne yace ma waqa'a min qitalin fi hadi ma waqa'a min qitalin fi hadi al-ghazwa ga abin da ya faru nan gane da yaki a wannan wato fafatawa a wannan yakin laqad kuti al mushrikun hakika mushrikai sun yi ba zato ba tsammani shine mubada'a shine abin da ake kira wato unexpected kawai mutum ya ga abu kana zuwa nan kwana biyu uku baka shigo layin nan ba kana shigowa kawai sai ka zo ka tara an mala da kwalta kaga ba zo ba tsammani an shammace ka kenan ko to saboda haka ku ji al mushrikuna fi ru'yatil khandaq kawai mushrikai sun zo ba zato ba tsammani sai suka kata rami gwalalo ba su taba tsammanin haka ba fa huwa amrun lam yakun ma'rufan inda al-arab domin al'amari ne da larabawa ba san shi ba wanda ya kawo dabarar ma ba balarabe ba fa qamu muhasirin al-madina sai suka tsaya an tsare su daga shiga madina quraba ta share wajen wata daya wajen wata ɗaya mushrikai suka yi suna jira yadda za su iya shiga madina amma salman al ya ba da dabara sun kasa lam yastati'u tajawuz al-khandaq ba su zaɓi ikon ƙetare wannan gwanalan ba rani faƙad hala bainahum wa bainar shubi harbin ma'al musulmi hakika wato an sa tsakaninsu da wato da musulmi dangane da hararar da za su rika kai musu an sa wani tsari wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ikhtara lil muslimina mawqi'an shi ko annabi alaihi salatu wasallam ya zaɓo wa musulmai wani guri makinan wanda za su tabbata a gurin fa kana zuhuruhum ila jabal sar'i bayyana su kwata kasance a kan jabal sar'i din nan shi ma wani katin dutse ne yana gefen wato mutum ya duba hoton mubarak ko idan zai gani sai ya rubuta ma sai ya hoton dutse sai ce ma ana jabal sar'i shi ma daga gefe haka ce to annabi yace a nan gurin za su tsaya wal khandaku amamahu kun gani shi kuma kandak yana gaban su shi gabar da sai yana baya sai annabi ya tsaya a gurin shi kuma kandak suka tashi a gaba ba ne mutum to saboda haka wato shi gwanalan yana gaban su sai yake cewa wal kandaku amawun bainahum wa bainal mushriki yana tsakanin su ya tsare ya sa tsakanin su da mushrikai shi sa kun ga dole su firgita ga iya mushrikan da ake yaki da su kuma a nan baya a ce musu na bayan su sun warware alkawari dole abin ya furgita su domin sun gama fuskantar da hankulan su gaba ɗaya nan ɗari bisa ɗari su yi sa annabi ya ce kar a gaya musu wa kar ta hayyarar mushriku na fuske hali su ko mushrikai wato sun ɗimauti shine a tahayyar sun ɗimauti fuske hali wajen kusa lallai sai sun kusa wa kullama amu bi zalika duk lokacin da suka yi lagun su kuka cikin wannan ramun su je su afkawa musulmi amtara humul muslimuna bi tihad sai kawai musulmai su yi musu ruwan kibiyoyi tunda da ma asibin suke suna wajen dutsen sana sannan kuma nan ga rami su kuma a kasa suke suna ganin su suna fara towa zai su yi musu ruwan kibau haka suka rike musu falan yakun bainahum illa rami wan libas ba abin da ke mutuwa tsakanin su yake raba tsakanin su da su in ba harbi da ke biyu ba ba ne mutum lakin na ba'd al mushrikina sai dai wasu daga cikin mushrikan saboda yawan su in ba kuma ta wasu dubu nawa ne goma ko su kuma musulmai su dubu nawa su dubu uku amma cikin yadda Allah da sun doje su fara harba musu amma sai da aka samu suka samu waje da makanan tsarikan wasu daga cikin mushrikai suka samu wani guri mai kunci dan matsatsan guri ba ta amu alal musulmi suka kutso wa musulmai ta gurin hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa fihim amru bin abd wuddi a cikin zakon wannan babban jarumin da ake kira amru bin abd wuddi wanda za ku ji suna ba da tarihi na cewa shine wanda ya zo taɓa sa kafarsa guda ɗaya ya yi takilin haka na rami na ƙasa kawai ya ja layi ya yi saikin shi sa ka bata daya guda ɗaya sai sa aka samu kacci masu ji da ƙarfi aka ɗaura mai igiya ya ce in dai suka ja kawansa ta motsa to kyauta zai mu wasu kuma ka ce raƙuma aka samu aka tattaura aka hau aka zagure su amma bai motsa ba amma ba ma an zara lawa bai hannun sultan yawwa za ka ji ana ta faɗa ana ta faɗa haka don ƙarfi kam ko authentic labarai sun bayar da cewa karfa ne amma maganar exaggeration din yayi yawa na cewa an tara kuma an sa mutum sha biyu karfafa masu ji kai wani abu ne da hankali laje ya kamata ya san bincika shi da annabi ne ba da labarin ba da ba da eh za mu yi sallamna amma wannan tunda ba shi bane labari ne to yana buƙatar a rairaye shi to shine ma ne yake cewa hatta shi ibnu abdul wuddin din wa kana amru min ash-shaja'an kun ji ba malai yake shi amru bin abdul wuddin yana cikin karfafa gwarza al-ma'rufin wanda aka san in ko da yana da wannan bajinta ko dan sayyidina ali ya kaje shi da an faɗa to sayyidina ali ne ya fito فخرج له علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سيدنا علي na ganin sa sai ya fito ai shi mataki ne shi ko wancan babba ne mubaraza hu sai suka yi single combat mubaraza shi da shi a katala hunan da nan sayyidina ali ya kashe wa fara man ma'ahu duk wanda suke bayan sa tunda shi ne komanda wanda suka ke din nan suna gani an kashe Amr bin Abdul Wudin sai gudu duk suka gudu lakin sai dai lakinna hajamatul mushrikin sai dai harahari shine hujum harahari in kana sauraron labarai zaka ji kullum sai ka ji kalmar nan kullum a a a a a Al Jazeera kullum ka ji an yi hujumi a waje kaza kaza aikin kenan an kai haji to saboda haka lakinna hajamatul mushrikin sai dai haraharan mushrikai kuwa lam taqani bi yanke ba hatta inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadiri ran to annabi alaihi salatu wa sallam wal muslimina da musulmai lam yatamakkanu fi ahadil ayyam Allahu akbar ba su sami dama ba ɗaya daga cikin kwanakin nan min ada'i salatul asr na yin sallar la'asar akan lokaci illa ba'da ma gara wacce shan har sai da rana ta faɗi ba su samu dama ba ولم تكن تركع يومئذ صلاة الخوف kuma a lokacin ba a shara'anta yin sallar tsoro ba sallar tsoro ba ka abu hawa ana yaki ake yin ta ko kamar yadda Allah ya gaya mana a misali to shine ma ne yace akhraja al-bukhari wa muslim ana ali radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya faɗa yawmal khandaqi ranar da aka yi khandaq mana Allahu alaihim buyutahum wa quburahum nara irin wannan hadisin mun sha faɗa ko dai ka ɗauke shi kabar ko in shayi kabar shi ne mana Allahu alaihim buyutahum Allah ya cika sai ka bayar da shi da fi'ili mafi Allah ya cika gidajensu da kaburburansu da wuta su wayancan mutanen Isha'i kuma ka ce mana Allahu alaihim buyutahum Allah ya cika gidajensu da kuma kaburburan su naran da wuta haka addu'a kai ana to shine bambanci la'ana Allahu yahuda wan nasara in kaga da sai kace Allah ya tsine wa yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida in ku ga ka ga ma kace Allah ya tsine wa yahudawa da nasara khabar ko insha'i kowanne kai yayi yawa to sai yake cewa kama shagaluna anis sala Allah ya tsine musu ko Allah ya tsine musu kama shagaluna an salatil wusta kamar da suka shagaltar da mu gaba da yin sallar tsakiya haka da kurukuru da malamin tafsiri za a zuwa ta hafizu ala salawatil wusta ai ta kawo bambancin ra'ayoyin malamai kai ka huta annabi ya fassara ba wace ce salatul wusta sallar la'asar kawai ba musulun da ya zo da sauran malamai da suka kawo sun kawo cewa ita ce sallar la'asar ina ji babu bukari ma da ya ce قال الله تعالى حافظوا على الصلوات الوسطى ko ala salawati wa salati wusta sai kawo hadisi hatta gabati shamsu har rana ta fadi rana ta buya wa fi sahih al-bukhari an jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu jaa yawm al-khandaq umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya zo ranar da aka yi khandaq da ya zo a wannan ranar da ya faru saboda haka ba da magana bacci shamsu bayan rana ta yi gurubi ta buya ja'ala yasubbu kuffara quraish sai rika tsinewa kafiran quraishawa yana cewa Allah ya tsine musu wannan kafiran wa qala yace ma kitu an usalli ban ma kusa ne sallah ba hatta ka da shamsu a sai da rana ta faɗi hatta ka da shamsu an ta garuba sai da rana ta kusa faduwa ta zo duk da za ta faɗi qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yana jin sai yace wallahi ma sallaituha yace wallahi ni ma ban sallaci ban yi ba saboda tsabar yanayin da suka shiga na musiba da bala'i a wannan lokacin na yaki fa nazalna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madahan annabi alaihi salatu wasalam wato sai na wani yace sai muka sauka a gurin da ake kira madahan ni da annabi alaihi salatu wasalam ko kuma muka sauka tare da annabi alaihi salatu wasalam fa tawadda'na laha muka yi alwala don yin sallar la'asar fa sallar la'asara ba da magarabar shamsu to tun da rana ta zo faduwa sai suka iya salata ta sai da rana ta faɗi sun masalla ba da almagrib sannan bayan ta sai suka yi magariba ga hadisi nan mun sha mun shawu ya kawo a rawul musalli hadisin abu kata da in ban manta ba da yake cewa lokuta uku Allah ya hana yin sallah ko a cikin su ba abun ne mamaci kuma ba a sallah yayi kullowar rana ba a sallah nafila ba a tallafa farilla ba kuma a binne mama yayin da rana ta zo tsakiyar sama ba a talla ba kuma a binne mama yayin da ta zo faduwa sai an dakata sun kauce kowanne sannan za a aiwatar da ɗaya daga cikin wayannan to saboda haka sai da suka bar ranar ta faɗi kun ga kuma wani fikihu shi za a malikiya suke cewa idan mutum zai biya sallah in dai ba ta haura biyar ba sai ya yi tartibi ko to suna ƙara hujja da wannan hadisin me za ba su fara yin magariba ba ai lokacin ta sai da suka yi magrib sannan suka yi malatar sannan suka yi magrib wannan ma kuma dalili ne karara wa alaikum salam to sai yake nuna haka malai yace a sun masalla ba da al magrib sannan bayan ta sai aka sallaci magariba wa rakma dulal kisa rakma mun ce despite kenan ko da turanci duk da sunan hisab tsawon wato tsarewar da aka yi mutu walam yastashhad min almuslimina ba wanda yake hada cikin musulmai illa samaniyatan minhu illa samaniya in ba mutum takwas ba wane mutum kun ga duk da wannan abin da aka yi mutu mutum takwas ne suka yi shahada minhum sa'ad bin mu'az a cikin sa akwai sa'ad dan mu'az babban mutum kenan sayyidul aus shine shugaban aus radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda usiba bisamin fi ashadihi an same shi da kibiya ne a hannunsa kan jijiyar hannu shine ashadi kan jijiyar hannunsa ta tsinki zini ya ta zuba wata dama Allah ta'ala du'a sai Allah ya amsa addu'arsa yayi addu'a ne na cewa ya ubangiji kada ka faranta wayannan yahuda har sai na ka faranta mu akan su cewa an ga karshen su baya so ya mutu a daidai lokacin on the spot da wannan abin ya same shi to Allah ya amsa addu'arsa wa qarra ainahu fi bani quraiza Allah ya wato ya faranta masa akan yahudan bani quraiza wa hakama hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim sannan annabi alaihi salatu wasalam wato ya ya sa shi zama mai hukunci akan bani quraiza za ku zo nan gaba za ku ji da za a yanke musu hukunci shi aka kira aka ce me kake ganin za a yi musu kuma Allah ya faranta masa yace ina ganin kawai a kore su kuma ya musu kaza kuma hukuncin sa Allah ya wato annabi ya karba to kun Allah ya faranta masa duk da duk man rauni shi ya bada hukuncin da aka yi musu sannan ya bar duniya bayan nan to shine addu'a ta yi kuma shi wa sabaka hadithu an zalik hadisi ya gabata akan haka sun manta kaza jur'uhu sannan kuma wannan ciwon nasa mikin nasa ya ci gaba wa mata shahidan ya mutu yana mai shahidi radiyallahu ta'ala an wa qala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ɗaliban ilimi suna yin ta to ga hadisin kararai wato annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa akan sa lokacin da ya bar duniya ya shahada sai annabi ya ce ihtazza arshu rahmani li maut sa'd bin mu'az al'arshin ubangiji ta girgiza sakamakon mutuwar sa'd bin mu'az ana yawan yin wannan tambayar ɗaliban ilimi sai ka rike sa'ad bin mu'az shugaban au akhrajahu al-imam al-bukhari wa muslim muttafaqun alayhi kawai rahimahu Allah ta'ala fi sahihayhima sai ma da yake wa fihi ma aibar daga bukhari da muslim har yau anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato udiyat lahu hullatan hullata hariri an yi wa annabi alaihi salatu wasallam kyautar alkabba wata riga ta alhariri faja'ala ashabu yalmisunaha sai safa a nan karka zuwa suna dan lasa ta ana dan tattaba ta saboda wato kenta kuma waya ta guna milliniya suna mamakin taushin wannan laushin wannan wato rigar ta aljabba fa qala sai annabi ya biyo yace ta da guna millini hadil hadi wannan kamata ya mala a sa question mark a gurin to wajen rubutu ne a ta da guna millini hadi shin kuna mamakin laushin wannan rigar lama na diru ta bin mu'az fil janna yace wallahi hankalin din ta san mu'az a cikin aljanna khairu minha ya ga wannan riga alheri wa alheri kuma ya fi shi laushi wa ne mutum ya hayya kai wannan ganan da kawata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kai kira sallah